أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih da take da anan niamey nijar kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo da juna wannan shine darasinmu ko majalisinmu ko zamanmu na 234 kenan kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi mun tsaya ne wato a farko-farkon suratul hashar a cikin waɗanda littattafai guda biyu sai lokaci mun halinsa a darasin da ya gabata a yau za mu tashi a cikin wannan sura kenan suratul hashar kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya matsalar da zamu tashi akan ta matsala ce ta wato 183 kenan a cikin littafin daf'o'i hamilit turab an ayatul kitab domin ita ce wato wadda matsalar da take akan jerin ayoyi wato da mun bi jerin ayoyin alkur'ani ne tunda mun haɗa littafi biyu ne da littafi ɗaya ne kawai sai mu bi shi jerin matsalolinsa amma tunda littafi biyu ne sai mun ka hankalta ma jerin wato ayoyi inda ba mantuwa ta zuba ko abin nan ko wani abu da ya kama da haka malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu duk abinda manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo muku da shi fakhudhuhu to ku rike shi malam yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata hanyar da ake bi wajen hada bainal itlaq tsakanin al itlaq kamar abinda an ka saki babu da baidiya kenan shine al itlaq da larabci shine a ce wato atlaqa shay'a kenan wato ko atlaq sarahahu ya bar shi cesa malamai suke cewa ya bar shi sakewa wai an gane ko kenan sake ba wai sake wawai kenan تقدم وجه الجمع بين الإطلاق الذي في هذه الآية والتقييد الذي في قوله تعالى لكم التقييد المقيد وأنكم شيني واتو wanda an dabaibaice shi shi nan alƙaidu da larabci shine kuma dabaibiya to tunan malaman zauce sun ce an dabaibaice shi wancan an bar nasu sakiran kuma an dabaibaice shi inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah ya ku wadanda kuka yi imani ku karba ma kiran Allah walin rasuli da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum idan ya kira ku lima yuhyikum ga abin da yake rayar da ku sunan lima yuhyikum kaga ta yi takaidi in yayi kira sai ga abin da yake rayarwa to wannan shine ake kira kashifa sifa kashifa wani lokaci la mafhuma lahu ba ana nufin manzo yana kira ba ga abin da bai rayar da mu ba na an kawo shi ne kawai don saboda nuna in yayi kira abu ne da yake na rayarwa wa qawlihi ta'ala da inda Allah ya ce wala ya'sinaka fi ma'ruf wajen mubaya'a mata idan suka zo suka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a wala ya asina ka ba za su saba maka ba fi ma'rufin a cikin abu wanda yake ma'ruf na gari an gane ko su suratul mumtahina aya ta 12 ita ko waccan aya ta ya lima yuhyikum wato cikin suratul anfal a aya ta 24 wanda ya ce fi suratul anfal mai tahqiqin wannan littafi Muhammad Ahmad Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi da inda an kasa suratul anfal sai ya ce ka duba mas'ala ta 80 a cikin wannan littafi in ka diba shi ya kawo wannan to ana abin da ake son a ci an ci duk abin da manzo ya zo da shi a karba ita ko ga aya ta ce a cikin suratul anfal in ya kira zuwa ga abin da zai rayar da mu kiran kamar tana yiwa kira mu ga abin da ba zai rayar da mu kiran mu kauce ko ko da an ka ce ba kasu wala ya asina ka fi ma'rufin ba za su saba maka ba cikin abin da yake abuna wanda yake nagari kiran kamar tana yiwa manzo yayi umarni da abin da ba nagari ba to wannan ba haka ake nufi ba sai da mutum matsayin ta akidi na dan saboda manzo baya yin umarni sai abun nagari kuma baya kira sai zuwa ga abin da zai rayar da mu to da haka sai ka gane bambanci tsakanin wato al-mutlaq da kuma al-muqayyad to da wannan ne malamai suke cewa akwai matsala da ya kamata a hankalta mata shine wato akwai ayoyin da suna da alaka da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sunna za ta shiga cikin su ma gaba daya kaga nan wa ma atakum ar-rasul duk abinda manzo ya zo muku da shi fa khudhuhu ku rike shi sai da manto am amma da an rufe abin da ya zama za a yi taksisin shi da abin da ke da alaka da addini domin wasu al'amura na duniya ko lokacin da ya ce kada a yi ma dabino kilili an gane ko wato kada a yi masa barbara sai bai yi yaya ba tun da yayan dabino wanda ya san dabino ana ɗibar furen namiji a ɗora mace sai ya haihu daga baya da bai yi kyau ba sabai suka zai ce mu mun sa tsammanin wahayi ne ya ce a'a antum a'lamu bi umuri dunyakum to nan sai da manto kenan wa ma atakum umumina wa ma atakum ar-rasul duk abinda manzo ya zo muku da shi fa khuduhu to ku rike shi kaga nan kana ya tsokata shartiyya ce fa khuduhu shine jawabin ta ko kuma mausuliyya ce fa khuduhu sai da manto wato zai iya shiga a matsayin jawabi ne na wato kamar khabar ne na al-mausul sai da manto fa'un ta shiga cikin shi saboda sun yi kamanceceniya da shartiyya wajen umumi akwai maganganu dai da malamai suke kawo almuhimmu dai abin da fitowa a fili ma shartiyya ce duk abin da mazo da shi a karba umumi ne to amma banda al'amuran suka shafi duniya ko kuma abin da ya ijtihadi wanda nasu ya zo ce to abu daina aiki da wannan an gane ko sannan kuma sai da manto sunna gaba daya da iliminta da yadda ake tace ta da sunna wanda ta inganta duka ya shiga cikin wa ma atakum rasul dan ita sunna ita ce abinda manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo da shi ta fuskar bayanin alqur'ani ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar wato aiki ko ta fuskar takriri ya gani ana yi bai hana ba kiran sai da manto wato ya tabbatar da cewa aiki ne shari'a ta da shi to wannan shi ne abinda malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala idan muka dawo a littafin mu na as'ilatul qur'anil majid domin yanzu shi ya kawo ayat da take kan jerin ayoyi a matsala ta 180 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara waɗanda suka zauna ad-dara gida tabawwa shine kamar ka zauna zama kala biyu ne a ce ka zauna akan kujera ko gado ko abin da dai ake gani ko ko zama irin a ce ka samu babban matsayi ka ji an ce wani yana akan kujerar mulki ba ana nufin kawai yana zaune ba koda ba koda ba ba ba ba zaune yake akan kujerar mulkin ba ko kwance yake a gidan shi sai a ce shine yake kan kujerar mulki to da haka wannan zamani na wato ma'anawi kamar ma'ana na makana kenan to walladina tabawwa'u dara Allah yana magana kan wato sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace waɗanda suka zauna gida wal imana da kuma imani min qablihim gabanin su ina fata an fahimta to da haka dai yana magana ne kan sahabban masu sallallahu tabawwa'a makanatan manzilatan ko wato ana iya cewa tabawwa'a maqaman marmuqan duk ana amfani da shi wato a larabci suna fada Allah ce wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin kuma wa auhayna ila musa wa akhihi an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyuta malam yace to wal imanu shi imani laysa makanan ba wuri bane yutabawwa'u wanda za a zuwa a zauna a kan shi da an da ma'anar tabawwa mana ya ce domin ita ma'ana ta kalma ta tabawwa ittikhadul makan ka riƙi wani wuri manzilan wurin saukakka ya ce to kulna za mu ce fihi a cikin wannan aya idmaru akwai abin da aka shafi takdiruhu ta ka kaddara shi wa akhlasul imani kinan wallazina tabawwa'u da wanda sun ka zauna addara gida na ana rufin madina domin nan gida jinsin wato wurin da suka zauna kenan wal imani da imani kenan wa akhlasul imani kuma suka tsarkake imanin su kenan shi imani fi'ilin shi an shafe shi tunda an san shi imani wato ba a zama a kansa ya ce to ku ƙauli sha'ir kamar yadda sha'ir ya ce alaftuha kenan tibnan wa ma'an baridan larabawa kamar sha'ir ya ce kenan alaftuha na ba ta abinci tibnan abinda ake ce ma ƙaiƙayi ko soshiya wannan abu wanda an ƙare ana shiƙa haci to shi ake kira wato tibnan kenan sha'ir ya ce ya ba dabbar shi tibnan kuma kamar mace soshiya ko ko ƙaiƙayi ko suna kiran shi ƙaiƙayi wa ma'an baridan da kuma ruwa wato wanda yake mai sanyi ya ce to ai wasa kai tuha ma an baridan kinan na shayar da ita ruwa mai sanyi domin su ruwan ba a kira su daga cikin alaf an gane ko to haka ne sai zama to ko da an faɗi magana in an gane shi wancan bayyi yanzu kaga misali in ka ce na ci tuwo da ruwa ko da hausa ai ba a cin ba a cin wato ruwa sai da a ce kinan kana nufin na ci tuwo sannan kuma na sha ruwa misali ne bayar da yaran hausa da mu fahimta ya ce to a sani na biyu annahu ala zahirihi wannan magana tana akan zahirinta bi ghairi idmarin ba tare da an shafe wani abu ba walakin nahu majaz sai dai majazi ne ga waɗanda suke cewa majazi ko kuma uslubi daga cikin asalibi na lughatul arabiyya wajen wadansu malamai mai fa ma'ana wa abinda ake nufi annahum ja'alul imana su sun sanya imani mustaqarran wato abu ne wanda yake tabbatacce wa mautinan wato kamar wuri ne wanda a wurin zamansu litamakkunihim minhu domin sun samu tabbata a cikin imani wasu tiqamatihim alaihi kuma sun tsayo akan imani kama ja'alu daral hijrata kamar yadda sun kamar yadda wato gidan hijira ita ce madina kamar yadda ake kira imam malik imam darul hijra kadhalika to kama haka ne wahiyar madina ita ce madina an gane ko kiran kamar yadda sun kamar yadda madina wurin zamansu a zahiri kuma haka ne su kamar da imani kamar abin zamansu ta fuskar batini abin da ba a gani wannan shine abin da wato malam ya kawo to duk da yake ba muna iya cewa shi dama ai makan wani lokaci akwai makanan na wuri wanda ake zama akwai makanan na makana matsayi kinan nan amma da imani wani matsayi na to shi ko wannan matsayin ba mai samun ya kai gare shi sai waɗannan bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya bayani don irin nasu imani to ba a samu sa an gane ko cikin sahabbai na wani annabi balantana kuma a ce cikin wannan al'umma akwai wanda ya kai gare su imani ko ya fi su imani duk da yake akwai akidu da ba su da kyau na musanta sahabbai wanda kuma waɗansu sun jima ana da suna addinin musulunci kuma turawa yanzu suna fatan irin waɗannan abubuwan su yaɗu ta yadda su da ba su mutunta annabawansu ba ba su mutunta littattafansu ba kuma suna son wannan abin ya yaɗu cikin al'ummominmu saboda wannan zai sa a samu damar a ɓata addini kuma a ci gaba da mallakan mu saboda matuƙar muna walakantar da littattafan Allah da annabawa ko ko da irin waɗannan abun yana faruwa tun da ba duk musulmi ke irin wannan ba ana kafirtar da sahabbai da la'anta su kaga al'umma tana cikin rauni kenan bata kama ma mazhabar ci gaba ba tun da ba waɗanda suka yi magabatan da suka yi aiki don addini ya ci gaba su mutunta su ba kaga babu zancen a samu manhaji mai kyau kuma babu zancen a samu nasara a cikin tafiyar aikin addini Allah ya kyauta to wannan kenan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1080 da wato ɗai kenan malam ya ce fa in ƙila idan aka ce kai fa ƙala ta'ala ya aka yi Allah ce wala inna saruhum an gane ko suratul hashr aya ta sha biyu kinan ba'ad al ikhbar bi annahum la yansuruna kafirai ne da munafikai Allah yake cewa munafikan ahlul kitab ba za su taimake waɗancan ba an gane ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala inna saruhum alai walbin al'adbar sun malayin tsaro bayan Allah ya kori cewa za su taimake su la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu allati la yansuruna idan sun yaki ma ba za su taimake su ba to kuma ma yace sai ce Allah ce kuma la in nasaruhum ba'd al ikhbar bi annahum la yansurunahum bayan Allah ce ba za su taimake su ba an gane ko wa harfu ash-shart inna ma yadkhulu ala ma yahtamil ma yahtamilu wujuduhu wa adamuhu shi harafin sharaɗi yana shiga ga abin da ya hatamilu yana yiwuwa wujuduhu ya samu wa adamu ko ba zai yiwuwa ba kina abin da ba a da tabbaci to amma abin da ana da tabbacin ba zai yiwuwa ba ko ya kasance ai ba za a kame shi sharaɗi ba misali in dai shi karan kanshi din ne sai dai wani abu can daban yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi wala in nasaruhum ko da za su taimake su alal fardi a kaddara ma gani ko wa taqdir ko ko a kaddara kina alal fardi da wa taqdir dai duk shi ne akan an ɗauka ko an ƙaddara ka ƙaunihi ta'ala kamar yadda Allah ce da Nabi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in ashrakta la yahbatanna amaluk da kai shirka da aikin ka zai baci ka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shirka ba suratul zumar aya ta 65 wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da dai akwai ababin bauta waɗanda ba wato ababin bauta in ba Allah ba kadai da samai da kasai sun wato ɓaci domin za a samu rigima tsakankanin alloli tun da son girma kowa na son girma sai a samu matsala wani Allah shi kai wani Allah hari amma da ganin duniyar tana tafiya akan tsari dai ya nuna Allah guda ne ke tafiyar da ita kuma ba wannan ba ko a cikin al'amura na duniya in ka duba ƙasa yan an ce maka ba shugaba guda gare ta ba ƙasar nan za ta hargitse jiha ma in ba shugaba guda gare ta ba haka ma'aikata ma gida ma in ba shugaba guda gare shi ba matsala akwai makaranta ma duk wani abu da inda bai zama to akwai shugaban da ba shi kadai ke faɗa a jiba to zaka iske wannan abin ba zai ba to ina ganin zabi da tsari na samai da kasai wanga dalili ne wanda Allah yana mukhatabatul uqul a gane cewa Allah shi kadai ne na fata an fahimta to law kana fihi ma alihatun illa Allah shi sa Allah ce mattakhadha Allah min walad وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله wata'ala amma yusufu ko subhanahu wata'ala amma yusufu ina fata abinci to malam yace to wallahu ta'ala kama ya'lamu ma yakunu qabla kaunihi wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki kama ya'lamu kama yadda ya san ma yakunu abin da yake kasancewa qabla kaunihi ko abin da zai kasance kafin ya kasance fa huwa ya'lamu ma la yakunu haka Allah ya san abin da baya kasancewa allau kana da dai ya kasance kaifa ya kuru da yadda zai kasancewa kenan abinda zuwa gaba zai zo Allah ya sai da zai kasance to abin Allah ya san kuma abinda ya wuce an gane ko da zai kasance Allah ya san da yadda zai kasancewa kenan babu abinda zai zama to yana da matsala Allah ilmin sa yake wai komai to irin waɗannan su ne ake kawa ash-shartu la yaqtadi al-wuqu in an ce an ka sharti ba shi ke nuna abu ya akko ba shi yasa mala'iku Allah yake cewa ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم da wani an samu cikin mala'ikun da yace shi abin bauta ne wanda ba Allah ba da Allah zai kashe ta jahannama to kaga mala'iku ai Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru kaga annaba ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da sun yi shirka kuma dukkan su ba wanda ya shirka da haka yana da kyau dalibi ilimi ya fahimci irin waɗannan abubuwa wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 2082 malam yace fa in qila idan aka ce ma ma'ana qawlihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala lil mu'minina ga mu'minai da Allah ce la antum ashaddu rahbatan ku ne mafi tsananin tsoro fi sudurihim a cikin zukatan su min Allah daga Allah suratul hashr aya ta 13 ai fi suduril munafiqina yace cikin wato kira zaki nan kirji kirji ko mu ce cikin zukata tunda dama zuciya cikin kirji ne take an gane ko wasu kuma suna cewa gaba in an ce gaba gaban mutum ko kirjin mutum fi suduril munafiqina a cikin zukatan munafikai awil yahud ko ko yahudawa ala ikhtilafil qawlaini akan sabanin maganganu da malamai suka yi wasu ce fi sudurihim ana nufin damiri yana kuma zuwa ga munafikai fi sudurihim wasu ce yana kuma zuwa ga yahudawa kun ba matsala da munafikan da yahudawa duk sun fi tsoron ku da Allah an gane ko babu wata matsala damiri yana kuma zuwa gare su gaba daya har kafiran ma idan sun ka gani ko da makami sun fi jin tsoron ku da Allah ya ce wa zahiru abinda a zahirin magana yadda ya kamata a ce a larabci la'antum ashaddu khawfan min Allah an gane ko la'antum ku ashaddu khawfan ku ne kun ka fi tsoro min Allah daga Allah daga gare su fa in kana min in kalima ta zamanto ta min muta'alliqan bi ashaddu tana da alaka da ashaddu to lazima thubutul khawfi lillahi ta'ala to kenan sai zamanto an danganta lazima zai lazimta thubutul khawfi lillah a tabbatar da tsoro ga Allah ta'ala madaukakin sarki kina an ce ashaddu la antum ashaddu khawfan min Allah kamar ma'ana ku kun yi Allah tsoro kamar kun yi tarayya ne da tsoro Allah na da tsoro kuna da tsoro amma sai kuka fi Allah tsoro wal iyadu billah ina fata an fahimce ni yace kamata qulu kamar yadda zaka ce zaidun ashaddu khawfan fi dari min amri kidan zaidu shine mafi tsoro a cikin wannan gida ko a cikin wannan karkara domin addaru lokacin tana nufin karkara ko yanki min amrin daga amru wa zalika muhalu malam yace kuma wannan ba zai taba yiwa ba game da haƙƙin Allah kidan min yan an ta'allakanta ta da Allah kinan kamar an ce Allah ya fi mun fi Allah tsoro ne la antum ashaddu rahbatan min Allah in an ce min tana da alaka da da wato ashaddu malam yace to wa in kana min min Allah in ko kalma ta min Allah da a cikin aya muta'alliqan bil khawfi tana da alaka ne da al khawf tsoro kinan la antum ashaddu rahbatan min Allah fi sudurihim misali an ce to shi min Allah yana da alaka ne da rahbatan ba yana da alaƙa ne da ashaddu ba an gane ko mara ya ce to in mun ɗauki wannan wa in kana min Allah muta'alliqan bil khawfi domin dan da yace al khawf ba kalma ta al khawf yake nufi ba qarara a yana nufin rahba domin kalma ta ar rahba tana nufin al khawf ina fata an fahimce ni kalma ta ar rahba yake zanci yana nufin ma'anar ta al khawf an gane ko mara yake to fa aina alladhi fuddila alayhi almukhatabuna to ina abinda an fifita me an ce ashaddu kuni mafi tsanani misali to ina wanda an fifita domin in an ce an fifita sai an samu abubuwa guda biyu sun yi tarayya ɗaya ya fi ɗaya mara yace to wa aidan fa innal aya taqtadi ithbata ziyadati alkhawf lilmu'minin kuma in mun dauki wannan sai ya zama to aya ta ithbata ta tabbatar da ziyadati alkhawf ƙarin tsoro lilmu'minin ga mu'minai وليس المراد ذلك ba kuma haka ake nufi ba bittifaq al-mufassirin ma yace kamar yadda abinda malaman tafsiri sun kai ittifaki ba ana nufin ba mu'min sun fi kafirai tsoro ba to menene ake nufi da wannan aya to domin mun ci la antum ashaddu rahbatan ku ne kun kafi tsoro an gane ko kenan min Allah daga Allah to kun fi tsoro daga Allah daga gare su ma'ana tsoron da kuka yi ma Allah ya fi tsoron da su suke yi ma Allah tunda su ai ba su ma tsoron Allah to yanzu ya zamu yi da wannan duk yadda kai dai sai ka gama an aya ta ki fitowa a fili malam ya ce to rahbatan kulna za mu ce amsa rahbatan masdar an gane ko ruhiba wato masdar asalin masdar ne na fi'ili na ruhiba yace mabniyan limalam yusamma fa'iluhu ga abu ne wanda ba a faɗi fa'ilin shi ba da larabci sai a ce ruhiba an ba shi tsoro ko an tsoratar da shi ya ce tufa ka annahu qila kamar dai an ce ashaddu marhubiyatan marhubiya sai zama to kamar masdar ne wanda galibi kuma masdar bai cika zuwa a wannan wazani ba eh kamar an ce antum ashaddu marhubiyatan kenan ku ne mafi tsoro an gane ko kuma ko ku ku ne mafi zamantowa ma abuta abin tsoro ya'ani annakum ku fi sudurihim a cikin zukatan su munafikai an gane ko ahyabu an gane ko annakum ku fi sudurihim a cikin zukatan su ahyabu wa ahyabu ku kuka fi zama abin tsoro min Allah daga Allah fiha a cikin ta ma'ana tsoron da suka yi tsoron da a cikin zukatan su naku yafi tsoron da wato suke yi ma Allah ya ce to kaza fassarahu ibn abbas kama haka ne ibn abbas ya fassara radiyallahu an Allah shi kare yadda a gare shi wa anis sahabati asma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluka kace kamar kace qauluka kinan fadarka zaidun ashaddu darban fi dar min amri kinan zaidu shine mafi tsananin bugu a cikin wannan gida daga amru ayyani matrubiyatan kinan ma'ana shine mafi zama ma abucin wato bugu ba wai ana nufin ba bugu din ma'abucin bugu to haka limanin ya fassara wannan to kinan ma'ana dai tsoron da yake muku ya fi tsoron da suke ma Allah saboda mi saboda shi an ce Allah sai a ce azaba ga yi kuma azabar Allah sabubban ta wani lokacin sai ana ganin kamar boye suke an gane ku shi kun dan adam ana ganin zahiri yake ko ba gaskiya ba tunda yanzu mutum yana tsoron gwamnati yana tsoron 'yan sanda yana tsoron sojoji yana tsoron 'yan kidnapping yana tsoron dai dan adam irinsa saboda abin da dan adam ya mallaka to amma kuma Allah da adda kun fa yakun kuma ga mala'iku baya tsoron su kuma Allah zai iya kama ka da duk abin da ya ga dama iska ma sai Allah ya kama ka da shi ya rike ya ki zuwa Allah ya kashe ka babu iska amma dan adam baya tsoron ubangijin shi Allah subhanahu wata'ala to kaga kenan ku hatta da musulmi ma irin wannan sai ka iska sun bi jin tsoron dan adam irin su da Allah subhanahu wata'ala Allah ya kyauta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1083 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa yastaqimu at-tafdil ya za a yi at-tafdilu fi fitawa da aka yi yastaqimu ya daidaita bi ashaddiyati ar-ruhba a nuna cewa shine yafi tsananin tsoro ma annahum la yarhabuna Allah tare da cewa su kafirai ba sa tsoron Allah li'annahum da su da dodomin su laura habuhu da sun ji tsoron Allah la tarkun nifaqa wal kufra da haka da munafikai sun bar munafinci wal kufra su kuma kafiri sun bar kafirci an gani ko to kiran ko tunda ba su bari ba ya nuna ba sa majin tsoron Allah kwata-kwata malam ya ce kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi anna ruhbatahum tsoron da suke yi fi sirri a ɓoye minkum daga gare ku a shaddu shi ne mafi tsanani min ruhbatihim daga tsoron da suke yi min Allahi ga Allah subhanahu wa ta'ala allati yuzhiruna halakum wadda suke bayyana muku ma'ana tsoron da suke bayyana muku a bayyane suna tsoron ku an gane ko to wannan tsoron ya fi tsoron da suke yi ma wato Allah kinan tsoron da suke yi muku a ɓoye tun da sun ɓoye tsoron da suke yi muku shi yasa ba su ne su kafirai ba ne to shi an mafi tsanani daga tsoron da suke bayyana wanda suna maka suna ma Allah suna tsoron Allah na munafici malam yace wa kanu yuzhiruna lil mu'minina ruhbatan shadida suna bayyana ma mu'minai tsoro mai tsanani min Allah ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala suna suna jin tsoron Allah kaga wannan sai zamanto ba haka nan bane ina fata an fahimta sai su bayyana muku suna tsoron Allah ga alamomin tsoron Allah amma ba gaskiya bane wannan kuma shi yasa dalibin ilimi ya hattara wasu kalmomi za su zo suna bayyana wani abu sai zamanto ba haka ake nufi ba kaga nan da yace ashaddu rahbatan min Allah kaga ba ana nufin Allah yana jin tsoro bane irin wannan kuma in ka duba cikin suratul suratu yusuf akwai tamkar irin wannan wanda fi'ili mudari sai zo ya kama da ismu tafdil inda annabi yaqub yake cewa wa a'lamu min allahi ma la ta'lamu kaga nan a'lamu yana iya doka fi'ili mudari yana iya doka ismu tafdil in ka ce a'lamu ina da sani ko ko a'lamu mafi sani to in ka fassara shi da ismu tafdil kaga matsala ne domin a'lamu min allah ma'ana nafi allah sani kafa gonga kafirci ne karara amma in kace a'lamu ina samun sani kamar ina da waɗansu abubuwa min Allah daga Allah ba la ta'lamu abinda ba ku sani ba ko kuma a'lamu minkum min Allah ma la ta'lamu amma ba zai yiwa ba saboda in kace na fi ku sani daga Allah kamar su sun yi tarayya sai dai zaman tunan alimun min Allah ma la ta'lamu na ismu tafdil maslub al afdaliyya ne to amma in ka dauke shi fi'ili mudari ina samun sani daga Allah abinda ba ku da sani kaga ka huta zama in baka fahimci wannan ba sai ka je ka shiga cikin rudu ko ka kare fitar ka fitar da annabi Allah ka ce ya ce ya fi Allah sani to kaku ba ai akwai matsala domin annabi yaqub annabin Allah ne dan haka yana da kyau dalibin ilimi kada yayi wasa da nasoshi domin akwai lokacin da nasu yake zuwa yana dauke da waɗansu abubuwa waɗanda sai an fayyace kalmomin sannan za a iya samun ma'ana ta fito a fili sai ya zamanto in ka ji fassarar ta saba ma kai ka ce ba haka nan bane alhali ko kani akan kuskure matsala ta gaba sai matsala ta 1084 malin yake cewa fa in ƙila idan aka ce kaifa ƙala iblis ya aka yi shidan ya ce inni a khafullah kenan inni ina jin tsoron Allah kuma inda ce inni a khafullah a rabbal alamin duk da kenan cikin suratul hashri misali ne ake bayarwa amma cikin suratul anfal nan shidan ne ya bayyana da kashi don nan an ce kamar salin shaitan da ifqala lil insani kufur misalin shi dan yace ma kafirci ka kafirci sai ce ni akhafullah haka yamma yamma wato quraishawa lokacin da yace su je su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kuma ba wanda zai rinjaye su kuma zai ba su taimako da ya gata an kabrawa shikenan sai ya bude ya bar su malam yace wa huwa la yakhafu Allah ta'ala shi shi dan baya jin tsoron Allah li'annahu law khafahu da ya ji tsoron Allah lama khalafahu da bai saba ma Allah ba ثم أضل عبيده يقتل دباين الله bare yace to kulna za mu ce kad sabaka hada su'al wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da amsarta fi suratul anfal wato a cikin suratul anfal to kaga irin wannan da malai yake cewa wannan ta gabata a cikin suratul anfal sai zaman to to kaga mutum zai zaman to bai san a wace mas'ala bace malam ya faɗi wannan to irin wannan shi yasa ake son za a iya komawa a cikin mas'ala a gaya ma ɗalibi ya koma a wannan guri an gani ko idan muka duba a cikin suratul anfal a cikin suratul anfal a mas'ala ta 368 a nan ne malam ya kawo wannan mas'ala ɗin kuma amsar da aka bayar waɗansu malamai suka ce kenan ya yi gaskiya da ce yana jin tsoron Allah saboda yana ganin taimako yana zukuwa na mala'iku kenan an gane ko kenan lokacin da ya ga mala'iku za su taimaki masu imani ne ko ko za su taimaki mumini sai ce inni a hafa Allah domin an saba ma Allah mala'iku za su zo kuma na azaba kaga sai ya zo ya gudu tunda ko bai mutuwa amma zai ji tsoron a yi masa wata wata illa sannan waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da inni a hafa Allah ni na san wato alƙawalin Allah gaskiya ne kenan sai ya cika wato abin da ya yi abin nan kenan na inni akhafu Allah ni ina jin tsoron gaskatuwa alƙawalin Allah na azaba da radadi kenan tun da zan duniya ma wani bala'i ya zo ni ma dan shafe ni ina fata an fahimci ni to wannan shi dai amsar da an ka kawo kenan a ƙarƙashin wannan sai ka kuma a wannan mas'ala ka ƙara dubawa ka ga abin da malam ya kawo to mas'ala ta gaba sai matsala ta wato 1085 kinan malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce ma fa'idatu tankirin nafsi menene fa'ida kalima ta annafsu da an ka kawo ta na kira babu alif wallam walghad da kalima ta ghad gadan kinan fi ƙaulihi ta'ala inda Allah subhanahu ta'ala ce waltanzur nafsun ma qaddamat li khadr kaga sai Allah ce wal tanzur takalla nafsur rai bai ce annafsu ba ma qaddamat abinda ta gabatar li ghadin saboda gobe bai ce li ghad ba nan gobe ana rufin wato kiyama kenan an gani ko ba ana rufin gobe irin wadda abin nan ba an gani ko yace to kulna za mu ce amma tankirun nafsi abinda yasa Allah ya kawo annafsu na kira babu alif wallam fal istiqlal al anfus saboda istiklal keɓantuwar rayuwa al'amfusu rayuka annawazir masu kallo kina al'amfusu rayuka annawazir jam'i ne na annawira misal alkawa'ib jam'i ne na alka'id an gane ko alkawa'id minan nisa jam'u alka'ida ai wallati qadat anil wato azzawaj to al'amfusu rayuka annawazir masu kallo fi ma qaddamat waɗanda su kallo abin da sun ka gabatar su lil akhirati ga game da lahira ka annahu qala kamar dai Allah ya ce waltanzur nafsun rai ta kalla wahidatun guda fi dalika a cikin wannan an gane ko wa aina tilka nafs to ina wannan rayuwa take ina take ko ko waltanzur nafsun kowace rai ma'ana kowane dan adam ya je ya kalla game da abin da zai aje makansa ina fata an fince kenan kowa ya kallan makansa shine abin da ake nufi wa amma tankirul ghad amma abin da yasa kalima ta gadan ta gobe an ka kawo ta na kira ba a kawo alif wallan ba fali azamatihi saboda girman wannan yinin ranar tashin alkiyama tunda asalin kiyama za ga ana kawo ta da izafa ko da alif wallan a ce alhaqa kaga ma'arifa ce kuma yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin kaga an yi izafa ya zamanto mu'arraf bil alif wallan a can kuma mu'arraf bil izafa to kuma za a kawo shi ghad kuma matsayin nakira to dan saboda fali azamatihi saboda girman wannan yinin wa ibhami amrihi saboda kuma wato boye al'amarin na kiyama domin abu ne mai girma kuma sai a boye shi ba a san lokacin da zai zo ba saboda kowa ya shiga cikin shirin ko ta kwana ka annabu ka ce shi kala ya ce lighadin ga gobe la yu'rafu kunhuhu ba a san yadda yadda al'amarin kunhu wato daga kana ne sai a ce kunhu yadda abin zai kasance ba li'izamihi saboda girman wannan yanayi to wannan shi ne abinda malam ya kawo to a rabin muke so mu ce wato kalima ta ghad gobe kishiyarsa kalima ta ams wato jiya kenan to ita kalima ta amsu inda ta babbanta da kalima ta ghad in an ka ce al'amsu an ka sa alif wallam yana nufin jiya amma an ka ce ams ba a kawo alif wallam ba to yana iya nufin koda bayan shekara ɗaya ne ina fata an fahimce ni domin ga ka'idar larabci abu ya ansa alif wal lam sai a tantance shi in ba a sa alif wal lam ba ba a tantance shi domin na kira ba a tantance ta ba ma'arifa ita ce an ka tantance to wani lokacin wannan ka'ida ana saba mata in an ka ce ams ana nufin jiya ko kuma ma jiyan jiyan jiyan jiyan jiyan jiya ko bayan shekara goma ne amma an ka ce ams babu alif wal lam to jiya ake nufi tare da cewa kuma a larabci wannan ya saba shi yasa malamai suke cewa cikin larabci akwai kalima idza nukira urrifa wa idza urrifa nukira akwai kalimar da yan an kawo ta nakira ta koma ma'arifa yan an kawo ta ma'arifa ta koma nakira to ams ita adda wannan kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na uku Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo wannan kenan Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams waɗanda sun kasance suna gurin gurin karuna bil amsi ba ana nufin jiya ba a'a kwanakin baya amma an ce ams shi kina ana nufin awwalu ams kenan jiya kenan ina fata an fahimce ni kai tsaye to kuma gadin da anka ce gadin gobe ina ana nufin ranar tashin alkiyama ina fata an fahimce ni to nan mallan ya kawo shi me yasa anka kawo shi na kira me yasa aka kashi ma'arifa yana daga cikin abin da malaman balaga suke bincike akan sa balagatu tankiri wa ta'rif wato balaga ta kawo kalima ma'arifa ko na kira wannan idan ka diba mas'ala ce wadda tana da faɗi kwarai da gaske kuma cikin alkur'ani zaka iya samun mas'ala fiye da dubu domin kalmomin da da alif wal lam cikin qur'ani sun fi dubu kalmomin da ba su da alif wal lam cikin alqur'ani sun fi dubu kenan in kai bincike kan balagatu taqdim wa ta'khir a cikin kowane juz'i ma ka dauka ko juz'i ɗaya sai ka fitar da bincike kusan guda 30 tunda qur'ani na juz'i 30 ko kuma ma sai ka fitar da bincike 60 wato bahasi ne kusan guda 60 kenan in ka dauki izifi na alqur'ani kowanne kenan kowane dalibi ya bincike akan balagatu taqdim wa ta'khir zai iya ganin wannan wato ya kamata ɗaliban ilimi su yi bincike wato akan wannan don saboda wato a takdim wa ta'khir da a tankir wa ta'rif bincike ne mai wato yawa al-asalibul balaghiyya wanda suna taimakawa wajen fahimtar wato nassi kenan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1086 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce li ghadin kenan wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin rai ta kalla abinda ta gabatar ligadin don gobe malam ya ce wa arada bihi abinda ake nufi da wannan gadan din abinda ake nufi da gadakin yawmal qiyama dan tashin alkiyama wal ghad shi ko gobe a wajen larabawa ibaratun ana nufi ne an yaumin ga wani yini bainahu wa bainana laylatan lailatun wahida tsakanin mu da shi dare guda ne in an ce gad gobe kiran kawai daren gobe daren yau ɗaya ake jira gobe ta shigo to kuma kiyama ai ba zan ci abin da bane lokacin da qur'ani ba ya sabka yanzu gashi na an fi shekara dubu to kiran gobe ba ta yi bane ko ko kaka ko ko irin gobe gobe ta ta marasa wato marasa alƙawari ka san macuta da marasa alƙawari sai su ce maka gobe idan gobe ta in ka zo sai ce maka to ai gobe ni ce maka kinan yana nufin da na har zuwa kyama ta tsayu dai gobe na da yanka ce maka wato ya ya wawaitar da hankalinka lokacin muna makaranta akwai wani mutum ɗalibi ne sai ya zo bakin wurin table da yake zama sai ya rubuta ba aro sai gobe ma'ana ya an ce ba aro ma'ana wato ba za su bada ba zai bada aron biyunsa ba to in ka zo gobe dan sai ya ce maka ai duba gani ba aro sai gobe ba aro sai gobe ba aro sai gobe ina tura wannan kissa ni ban fahimta ba farko sai na jira sai ga gobe na zo wajen neman aro sai ce ai cewa akai ba aro sai gobe haka muka kare ina ganin har muka kare karatu ban saki ban saki samun wasu ban samu wannan aro ba to wannan dubara ce ta masu yin dubara da haka wannan ba a yin sa kenan nan gadin malamai suka ce alghad malam ya ce to amsa kulna zamu ce alghadu lahu mafhumani kalma ta ghad tana da fahimta guda biyu ahaduhuma na farko ma zakartum shine abinda an ka ambata na cewa kenan yinin da tsakanin mu da shi dare guda ne kawai wasani na biyu mutlaquz zaman larabci suna amfani da shi suna nufin mutlaqu zamanil mustaqbal dukkan zamanin da zai gabata wa minhu qawlu sha'ir yana daga cikin irin wannan kuma ya zama duk abin da zai zo gaba in an ce gad ina daga cikin wannan faɗa maganar sha'iri wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu wa a'lamu nasan ma fil yawmi abin da ya kasance a yau wal amsi qablahu da abin da ya gabata walakin nani an ilmi ma fi gadan ami sai dai ni game da ilimin da ya shafi gobe wato ami makahu ne kenan yayi at-taqdim wa at-ta'khir walakinnani wato amin an ilmi ma fi gadi wato wannan baiti ne da an ka kawo na Zuhair ibn Abi Sulma kenan ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya wanda ake kiran shi sha'irul hawliyat wato al-hawl ita ce shekara ana kiransa sha'irul hawliyat sha'iri ne na shekaru wanda shi a shekara ana ganin yana bayyana ne su daya ya gabatar da waƙensa ko kuma wanda bai cika fitowa ba dai yana da lokuta da yake fitowa dai sanannu wanda kuma ya yi fice ne cikin shu'ara'ul jahiliya a fagen abin da ya shafi wato hikimomi kenan umar ulkais wajen sifanta doki da kuma ghazal sifanta mata kenan shi kuma tarafa wajen shaja'a shi kuma a'sha wajen alfakhar da sauransu dai ko wani cikin shu'ara'ul jahiliya akwai inda ya fice wanda ake kiransu mu'allaqat malaman zauri kuma suna kiransu shu'ara idan aka duba akwai mu'allaqatu sitta ma wanda sun hada shu'ara shidda wasu sun hada bakwai as-sab'a wasu kuma sun hada sha biyu kamar Mustafa as-Saqa cikin mujalladi guda biyu to dalibi ilimi yana da kyau ya karanta waɗannan saboda idan ma ya samu sha biyu din ya karanta su yana da kyau ya san shi iri na jahiliya tun kafin ma zuwa musulunci ya san rayuwar larabawa almuhimmu dai na dan ɗebo ne da labarin ya kafa hujja ne da wannan sai muka kawo shi yace to da yace wa arada bihi abin da yake nufi da yace wato gadin kenan da yace walakin nani al ilma fi gadin gadin mutlaqu zamani mutlaqu zamani al mustaqbal ma'ana zamanin da zai zo gaba ba yana nufin kawai gobe ta, ta gobe din ba kama arada bil amsi kamar yadda yace al ams mutlaqu zamani al madi abin da ya wuce domin an kawo ta da alif wallahi mun ce kamar dukkan abin da ya wuce fasara sai ya kasance li kulli wahidin minhuma dukkan waɗannan kalmomin guda biyu mafhumani suna da mafhumi biyu kinan da ams da kuma wato ghad wa yu'ayyiduhu abinda yake karfafa magana cewa in an ce ams misali ba dole ba sai jiya ko da kwanakin da suka gabata qauluhu ta'ala fadar Allah inda Allah ce ka allam taghna bil ams kinan inda Allah yake zancin misalin rayuwar duniya kamar wato shuka ce da ta fito sai ta yi kyau sai iska sai al'amarin Allah ya zo mata tunda an ce al'amarin Allah ba dole bane sai iska sai wannan abin ya wargaje ka allam taghna bil ams kamar dai bata kasancewa ba bil amsi to kaga bil ams in an ka alif wal lam yana iya daukar jiya din ko ko a'a kwanakin da suka gabata amma an ce amsi babu alif wal lam to jiya yake nufi waccan wadda ta wuce kai tsaye to nan da yace bil amsi ba kaga kwanakin da suka gabata mutlaqul madi ake nufi malam ya ce to waƙila waɗansu malamai suka ce inna ma atlaka ala yawmil inna ma utlika ala yawmil qiyama abinda yasa aka yi amfani da kalima an kai amfani ga sunan qiyama ko ko qiyama aka yi mata amfani da ismul ghad sunana ghad gobe taqriban lahu dan kusantowa da shi ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce iqtarabatis sa'a wato qiyama ta yi kusa an gane ko to nan kuma kusa saboda mi ba kusa a wajen Allah domin Allah ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ko iqtaraba lin-nasi hisabuhum ko kuma a'a saboda dan adam da ka mutu shikenan ka shiga cikin tsarin dada zancen kuma lahira an bar zancen duniya an gane ko kidan daga nan al'amura za su fara to ko kuma duk abin da zai zo ana iya kiran shi gobe saboda ba nesa yake ba an gane ko fa in gadan li nadhirihi qarib ita dai gobe ai ga mai jiran ta ba wani abu na ba za ta zo kiran ko kwana nawa ne sai ka iske ana cewa saura kaza saura kaza wata rana sai ka iske an cin rana shi yasa malam Bahaushe ke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ta yi kunya ma'ana idan ana son a yaudare ka ma'ana mace ce ba a son a baka sai a yi ta sanya maka lokuta daban-daban rana kuma za ta yi ƙarya ba kowane lokaci aka ɗiba dai ranar za ta zo to kenan uwar diya to ya ce uwar diya ba musani ba me yasa bai ce uban diya ba almuhimmu da wanda ya saba alƙawari daga ciki ko uban diya ne ko ba uban diya bane tun da tana yawa ba iyayen yarinyar sun rasu sai dai a ce mahaifinta kenan tana yawa wanda shine da mutuwa alwalinta tana yawa ta wannan ne almuhimmu dai malam yace to wa huwa qawluhu ta'ala shi fatar Allah subhanahu ta'ala wa ma amru sa'ati al'amarin kiyama bai kasance ba illa kalamhil basar sai kamar kircin ido au huwa aqrabu ko kuma shine mafi kusa nan ba ana nufin akwai shakka ba a'a kidan ga waɗansu mutane sai zaman to kamar kircin ido ne ga waɗansu mutane kuma shine mafi kusa ga kircin ido ta fuskar tsananin imanin su ko ko inda za su ga lokacin da kiyama za ta tsaye suratul nahl aya ta 77 malam yace waka annahu ta'ala qala kamar dai Allah ya ce inna yawmal qiyamati shi ranar tashin alkiyama irin kiyama li qurbihi saboda kasancewar sai kusa yushbihu yana kama da ma laysa bainahu wa bainakum tsakankanin shi da ku yana kamancece ne da abinda kamar tsakankanin shi da ku bai kasance ba illa lailatan wahida sai dare guda walihada da wannan ne ce ruwiya an kai riwaya anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce i'mal ka yi aiki lililatin cikin dare ga darenka sahbihatuha wato wannan daren wayewarta asubanta yawmul qiyamah ranar tashin alqiyama qalu sun kace arada bitilkal laila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufi da wannan dare lailatul maut kinan daren wato daren mutuwa to mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi idan muka duba anan batu yake cewa lam aqif alaihi marfu'an nayi ta nema ban gane shi ba hadisi wanda an ka dauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama shi ba malami ruwaye yace a ruwaito sigatu tamrid ce a wajen malaman hadisi yace to wa warada ma'anahu amma ma'anar shi ta zo fi qauli Anas a cikin ma'anan magana Anas radiyallahu anhu wal Hasan da kuma al Hasan ne yanci al Hasan galibi al Hasan al Basri ake nufi ba wancan Hasan ba jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah Allah shi masa rahama kaga da wancan Hasan ne jikan manzon sallallahu alaihi wasallam shi ma da shi sahabbai sai a ce radiyallahu anhu an gane ko duk ko shi din da ana yace mai rahimahullah amma dai istilahi ne na sahabbai su ake cewa radiyallahu anhum dan shi Qur'ani musu amfani da shi malam yace to unzir zuhud ka diba cikin littafi na az-zuhud لأحمد كننجا إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل صفحة تقريبيو دا همسين دا تقوس to wannan ya ce sufa ta 258 a tsaba'ar da take a hannun malam da ya faɗi babi da ya fi in akwai babi wal hilya kinan da littafi na hilyatul auliya na abu nu'aib mujalladi na biyu shafi na 143 shi ma wannan sai an samu wato tabbaci a kansa wa shu'abul iman da shu'abul iman littafi ne na imamul bai haƙi wato athar na 10,697 kinan sai ka duba nan za ka samun wannan almuhimmu dai an kira ta gad saboda kusa take sannan kuma ɗan adam da kiyama baka san lokacin da za ka mutu ba yau kana duniya tana yiwa gobe kana kiyama tunda tana yiwa yau yau muna raye baka sani ba gobe shi kenan a tashi ba da kai ba kenan ita ce wato kiyamar dai kusa da kai take kuma kamar yadda ake cewa wato za ku ga asar daga sahabbai idan ka ga safiya ka ka yi tunanin za ka ga marice da dai sauransu abubuwan da suke nuna cewa duniya ne ba ta da tabbaci to matsala ta gaba sai matsala ta 1087 mana yake cewa fa in kila idan aka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anar fatar Allah subhanahu wata'ala law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin da mun saukar da wannan alqur'ani akan dutse suratul hashr aya ta 21 mi amma anan da an saukar akan dutse yace kila zamu ce ma'anahu abinda ake nufi annahu subhanahu shi Allah subhanahu wata'ala law ja'ala da dai ya sanya fi jabalin ga wani dutse a gane ko ana ita cin wani dutse ko kuma akan wani dutse ko ga wani dutse ala qasawatihi tare da cewa dutsen yana da kekesa tamyizan Allah ya bashi hankali kenan nan tamyiz bambantawa nan ana nufin hankali kamar da ake cewa wani yana da tamyizi kamar yaro in shi da tamyizi yana da hankali na bambanci al'amura kama jo ilfil insani kamar da Allah ya sanya wa dan adam hankali thumma anzala alaihi alquran sannan Allah ya saukar mu dutsi da alqurani bayan ya bashi hankali irin na dan adam la tashaqqaqa da dutsen nan ya tsatsage khashyatan min Allah ta'ala dan jin tsoron Allah wa khawfan da tsoro Allah yu'addi haqqahu ba zai iya isar da haƙƙi ba fi ta'zimil qur'ani wajen wato girmama alqur'ani sai ji tsoron wannan to kiran ku tunda dutse ya ji tsoron wannan yace wal maqsudu abin nufi tawbihul insan za a zargi dan adam ala qaswati qalbihi akan bushewar zuciyarsa da kekeshewar zuciyarsa wa qillati khushu'ihi da kuma karancin jin tsoron Allah inda tilawatil qur'an an gane ku lokacin da ake karanta alqur'ani wa iradihi da kauda kai da yake yi an tadabburi qawari'ihi baya tadabburi wato zurfafa tunani akan qawari'ihi jam'in na alqari'a wato ayoyin alqur'ani masu buga zuciya wa zawajirihi da ayoyin da ke tsawatarwa jam'in na alqawari'a qari'a zawajir kuma jam'in na zajira masu tsoratarwa kinan dan haka dutsi tare da karfin sa yana jin tsoron irin wannan to ina ga dan adam kuma sammai ma Allah ya faɗa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha duwatsu sun kasa duka wannan amana sammai sun kasa kuma Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas kasa ta kasa wanda ita ke dauke dan adam gaba daya alam naj'al al-ardi kifatan ahya'an wa amwata sama da tare da karfinta amma ta kasa duka wannan amana dan adam kuma saboda hawan kawara da taurin kai da kuma izgili tariyar wato jiwa don haɗin kai sai ya ce zai ɗauki irin wannan alkawari na Allah to don haka dai sai ya ɗauka shi yasa ake cewa tsananin abin da fi ƙarfi dutse ake kamantawa Allah bai ce lawa an zanna hadal qur'ana ala hadidin ba saboda dutse idan aka kada shi cikin wuta baya narkewa amma karfe in an sa cikin wuta narkewa yake yi ko a nan duniya shi yasa kenan karfe dutse yafi karfe karfi duk da yake ma wasu na ganin cikin wasu sinadarai ne na dutse ake samun a haɗa a dafa sai a yi ƙarfi na fata an fahimci ni kamar dai suke bayanai ala ayyati hal waɗansu na ganin ai dutsen daga sama Allah ya kawo shi don ya ce wa alqafil ardi rawasiya bikum alqafil ardi rawasiya an tabilukum Allah ne jefa duwatsu kenan daga sama ya kawo su shi ma karfen tunda sinadari ne tare da dutsen yake Allah ce wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadid mun saukar da wato alhadid kenan wannan yana nuna cewa sinadarin da ke yin wato ake yin karfe da shi daga sama yake shi yasa ake yin ramu ana fitar da wato karafa an gane ko kuma dama Allah ce wa fi sama'i rizqukum arzikin ku daga sama yake karfe ma shi ma arziki ne ana fitar da shi ayi abin nan dan haka kada wani ya zabura ya ce cin qur'ani babu isharar su haka wannan shi yasa shauqi ahmad shauqi amiru shu'ara da sifanta zuciya da karfi sai ya ce walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamalal azaba da dai an halatta an halicci kulubun min hadidin zukata daga karfe lama hamalat kama hamalal azaba da ba su ɗauki azaba ba irin yadda zuciyar shi ta ɗauki azaba an gane ko sai malamai suke cewa wannan bai kai ba shi Allah ce wayi thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara zukatan ku sun kekeshe kamar mi kamar duwatsu sai suka ce to na qur'ani shine gaba domin dutsi yafi karfe karfi domin an an ka ɗauki karfe aka sa cikin wuta yana narkewa dutse kuma baya narkewa kuma shi Allah ce lau an zanna hadal qur'ana ala jabalin bai ce ala hadidin ba duk da yake cikin wutar jahannama akwai karafa Allah ya ce walahum maqami'u min hadid amma dai ai makamashin wutar jahannama shi da yake da karfi sai Allah ya ce hijara ne fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara kuma duwatsun ba azabtar da su za a yi ba ko gumaka da ake cewa dan an bauta musu ba za a yi musu azaba ba su da takalifi za a kai su ne don su zamanto makamashi su ba konuwa za su yi da wuta ba don waɗansu malamai suna cewa saboda an bauta musu za a kai su cikin wuta amma kuma da an bauta musu ai su so ba kuma ba san da wannan ba kuma babu taklifi akan duwatsu inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 1088 malam yace fa in kida idan an ka ce mal farqu menene bambanci bain al-khaliq tsakanin kalma ta al-khaliq mahalicci wal bari da kuma al-bari hatta atafa ta'ala ha Allah ya dauki dayan ya hada ya adafi akan ahadahuma alal akhar dai akan daya al-khaliq kuma ka al-bari yace to kullu zamu ce al-khaliq nan kalmata al-khaliq tana nufin al-muqaddir wanda ya kaddara lima yujiduhu ga abinda zai samar da shi wal bari'u shi ko al-bari'u mai halitta huwa al-mumayyizu shine wanda ya bambanta abin da ya halatta ya halitta wato ba'dahu an ba'd sashi shi akan sashi bil ashkalil mukhtalifa da wato nau'uka daban-daban kinan alkhaliqu ya kaddara shi albari'u ya rarraba halittar yayi wannan kaza wannan dogo wannan baki wannan gajeri wannan dan adam wannan dabba kaza wa qila dan su malamai suka ce alkhaliqu abinda ake nufi da alkhaliqu wanda ya halitta almubdi'u shine wanda ya fara halitta wal bari'u shi kuma albari'u almu'id wanda ya sake mayar da halitta bayan ta abin nan ko kuma duka dai alkhaliq da albari suna iya zamantowa wato an hankalta ma abubuwa daban-daban alkhaliqu halitta ta jumlace albari'u kuma shine ta suranta wato halittar da bata kamata almuhimmu dai zaka iske ko su zamanto ta akidi ko mu ce duk ma'anar su dai an karfafa ne ko kuma an yi ta asisi ma'ana kenan ba ta akidi ba ma'ana alkhaliqu yana da ma'ana daban albari'u kuma yana da tashi ma'ana daban sai a bambanta su ka kuma cikin qawamis na za ka ganin wato bambanci tsakankanin su ta fuskar ma'anoni daban-daban za a yi kokarin a fuskanta su ko ta fuskar zamani ko ta fuskar wato abin da ya kama da almuta'alliq almuta'alliq abin da za a kaddara musu abin da ya gabata da kuma abin da zai zo da abin da ake nan ga halitta yanzu ko kuma halittu manya da ƙananan halittu ko kuma da kaza da kaza dai ka diba cikin alma'ajin musamman mu'ajamul wasit na majma' al-lugha al-qahira kana iya samun shi a gurgujin saboda abin nan ko al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani ko an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-athir kaga irin waɗannan babi na khalaqa da bara'a yan uwa musulmi lokacin mu ya kawo ƙarshe kuma mun kai ƙarshen wannan sura cikin waɗannan littattafai guda biyu nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala wato ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh